ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد من الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابير وشابير شعب وشابير إجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة ومدينة على جبل الأولياء الذي يولد أربعين هجرة والبيض به شاكرا ga watan sha ɗaya a gregorian calendar dubu biyu da ashirin da hudu wannan shi ne kasashen mu na ɗari da ashirin da biyar daga cikin jerin biyar karatu sukan littafin alwaziz dvd sunnati wal kitabil aziz na doktor al'allama abdulaziz al-qadawi alaihi rahmatullahi al-mutakalira idan da ba a musulmi ba su manta ba ana nan dai a cikin kitabun sala sannan muna nan a cikin babu salatu da niyyai babu da ke magana a kan sallar idi guda biyu karama da babba idin sallar layya da kuma idin sallar azumi mun yi karatu ya kai karatu karatu ya gangara da kusa ƙarshen wannan bani amma inda za mu tashi shine a kullu hadisin da ma karanta wanda ya jawo mana albani ya ce kultu shi ne cewa a tsalle annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta Abdullahi dan uwa a kana ya furtu fil idayn ma al-fadl bin Abbas zala ya kasance yana tafiya sallar idi tare da fadl bin Abbas da Abdullahi dan Abbas din da Aliyu da Ja'far da Hassan da Husaini da Usama da Zaidu da بن حارثة وأيمن بن أم أيمن رافعا صوته بالتهليل والتكبير النبي أنا أجا صوت صا تهنير فقل لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كما يندام ذوم جسيبو جن تكبر بريد النبي أنا يوم منا فيا أخذ طريق الحذائين annabi in ya tahi tafiya idi sai ya bi hanyar masu sai da takalma ko masu kera takalma alhazza'in ay alladhina yasna'una alhidha sune waɗanda suke kera takalma to kamar yadda ka sani dai duk lokacin da aka ce sallar idi ne ko a yanzu za ka ga mutane sun fito da kayan kwalliya 'yan huluna ne 'yan takalma ne sun kasa akan hanyar tafiya idi idan wani ya zo da 'ya'yansa ko da 'yan yaransa 'yan dagwai-dagwai sai ya ɗan sassaya musu kowanne a ɗora masa to su ma a wancan zamani haka ne to annabi yakan bi hanyar waɗannan mutane da suke kasa waɗannan kayayyaki sai je hi domin sallar idi hatta ya atiyal musalla har ya je musalla ya je sallar idi wa idza faraga raja'a alal haddaina idan ya gama ma in zai biyo sai ya biyo ta wannan guri ya wuce waɗannan masu sai da takalma hatta ya atiya manzilahu har sai ya iso gidan shi wa qala al bayhaqi bayhaqi yace hadha amsalu min alwajhil muqaddami wannan yafi bada ma'ana sama da fuskar da muka ambata a baya cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yakan fita yana kabbar bari tare da waɗannan gungun sahabbai da aka ji mun ambata waɗanda suke raka hi sallah wannan kuma sai nuna a he sallar idi in so samu ne ba a so ka tafi kai kaɗai tsingaruminka ana so ko ka ɗebi 'ya'yanka ko ka ɗebi wasu mutanen anguwa ina ma a ce Allah ya hore maka abin hawa mashin ko mota sai ka zuba wasu a kai ko a ciki sai ka tafi tare da su to haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi to shine sai malam albani yace qultu ya'ani al albani muhammad nasiruddin albani yace wa rijaluhu thiqatun mazajen da suka rawaito wannan magana da muka kammala bayani akan ta amintattun mutane ne rijalun muslimin su ne kalar mazajen da imamu muslim yake rawaito hadisi daga gurinsu bismillah malam barista ghairu abdullahi bin umar sai dai a cikin waɗanda aka ainihin wato ambata banda abdullahi dan umar wa huwal a
umariyul mukabbar shine al'umari al-mukabbar bandahi qala zahabi shi wannan abdullahi dan umar din karka dauka abdullahi dan umar na asali imamu zahabi yace saduqun mutum ne mai gaskiya cikin maganarsa amma fi hifzihi shay'un yana da matsalar hadda baya iya rike magana to malaman hadisi kuma komai gaskiyarka in dai ka samu matsala ba ka iya rike magana to ba sa karɓar maganarka sai idan an bi wasu hanyoyi da wasu ɗuruk da shawahid kafin a yadda a karɓi maganarka don haka saduƙun lalle mutum ne mai faɗin gaskiya in ka ji ya yi magana to da gaske wannan maganar ingantacciya ce jiyo ta yi ba ƙarya yi ba ina fata an gane amma matsalarsa kuma fi hifzihi shay'un yana da matsalar hadda yakan gwamutsa abubuwa yakan ci kurkuda abubuwa ko kuma ya ce ya manta ko ya tsallake wata kalma ko ya ƙara ko wani a makamancin haka ina fata an fahimta wara mazalahu huwa wa ghayruhu bi annahu min rijal muslimin malamai da yawa sun rammaza shi akan cewa da hi da wasunsu suna daga cikin rijal na ainihin wato muslim fa mithluhu yustashhadu bihi to makamancin irin wannan mutumin tunda an samu malamai sun yarda cewa yana daga cikin rijal ɗin da muslim ya rawaito hadisi a kansu sai dai ga irin matsalarsa yana da matsalar an karɓa sau ana kafa shaida da shi fa huwa shahidun salihun dan haka shi shaida ne akan wannan ruwaya mai inganci li mursaliz zuhuri ga wannan hadisi mursal wanda imamu zuhuri muhammad ibnu muslim az-zuhuri Allah ya masa rahama ya rawaito dan haka dai sai malam yace fal hadisu sahihun indi malam albani yace ni dai a guri na wannan hadisin tare da binciken nan da nayi da wannan maganganu da na gaya muku dangane da wannan bawan Allah wannan hadisi ni ingantacce ne a guri na a iya bincike na to karka ji malam ya ce fal hadisu fal hadisu sahihun indi hadisin nan ingantacce ne a guri na ka dauka magana ce kawai ta yan tasha ko magana ce kawai ta harbati a bincike aka yi kwakwab-kwakwab ya gano ya inganta sannan ya ce a gurinsa ya inganta na fata an gane don karka ji haka kai ma kawai ka samu wata hadisi ka ce fal hadisa sahihun indi kai kuma aswa wai kare da gudun layya na fata an fahimci magana ma'ana su ma ba wai kawai sun faɗa hakan a raɗin kansu ba in wani hadisin sai sun yi wata biyar suna bincike a kan shi wani wata uku wani wata biyu wani wata ɗaya wani hadisin sai a sauke littattafai goma kafin a gano ingancinsa a duba maganganun malamai guda talatin ko arba'in ko hamsin kafin a yadda cewa eh ya inganta ko bai inganta ba to kaiwa ka duba ina ka leƙa har ka gane cewa magana kaza ta inganta ina fata an gane so kar ka ji maganar haka ka ji ta araha bozo buduwalata ina fata an fahimta sai ka ɗauka cewa babu wata matsala a'a magana ce wanda sai an kai ruwa rana an dawo da hi inuwa kafin a amince da ita mawqufan wa marfu'an hadisin ya tabbata mawquf wato sahabin da ya rawaito cewa annabi yana haka ko kuma hi sahabin yana aikata haka in aka ce al mawqufu shine maganar da ta tsaya iyakan sahabi sahabi bata kai kan annabi sallallahu alaihi wasallama ina fata an fahimta an rawaito an rawaito an rawaito sai aka ce sahabi abdullahi dan umar ya kasance yana aikata kaza to kaga ai hima ba a ce daga annabi bane ko dan haka wannan hi aka shine ake kira mauquf wato hadisin da ya tsaya kan sahabi bai tsallaka ya je zuwa ga manzon Allah ba ruwayar da aka samo ta cewa sahabi ne yace ko sahabi ne ya aikata bata kai zuwa kan annabi ne yace ko annabi ne ya aikata ba to amma kuma akan samu ruwayoyi masu ma'ana guda biyu su zo mauquf kuma su zo marfu amma sai ya zama wani malami shi ta inda ya zo masa hadisin a iya mauqufi ya san shi sai binciken wani malami kuma ya gano mar hadisin ba iya mauqufi bane ya lahur hukumur raf'i yana da hukuncin marfu'i domin shi sahabin da ya aikata din shi bai ce daga annabi bane kawai amma da ya aikata amma a bincike ya nuna maganar ba iyakansa su tsaya ba annabi ya aikata wannan maganar ko ya ce a yi wannan maganar wani lokaci akan samu ƙarin ilimi daga wani sahabi ɗan uwan shi shi kuma sai ya tasrihi da cewa wannan maganar daga manzon Allah take sai ya zama ta hanyar Abdullahi ɗan Umar misali nake muku hadisin mawqufi ne domin shi bai jingina zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba amma ta hanyar abdullahi dan abbas sai a same ta marfu'i domin shi ya jingina ta zuwa ga wane ne zuwa ga manzon Allah to sai a samu imamu wane shi ruwayar da ya samu ta abdullahi dan umar ce dan haka shi ha- hadisin a gurinsa menene mawqufi ne imamu wane kuma ya same ta ta hanyar abdullahi dan abbas dan haka shi hadisin a gurinsa menene marfu'i to shine za ku ga malam ya ce fal hadisu sahihun indi hadisin nan ingantacce ne a gurina mauqufan wa marfu'an magana ce ko fatawa ce ta sahabi amma tana da hukuncin daga annabi take ina fata an fahimci magana an gane maganar da kyau ko wallahu a'lamu malam raslan yace a malam ainihin wato abdul azim albadawi Allah ya masa rahama yace Allah shi ne mafi sani ko kuma shi malam albani yace Allah shi ne mafi sani intaha maganar sa ta kare sai malam ya ci gaba da cewa wa waqaf wa waqtu takbir fil adha lokutan da ake yin kabbarbari a sallar layya domin lokutan sun bambanta wanne lokuta ne ake yin kabbarbari a sallar layya yace min subhi yawmi arafa tun daga ranar arfa musamman ga waɗanda ba aikin hajji za su je ba ko don haka yau arfa ko kuma yau kun tahi daga azumin me da azumin menene azumin arfa ma'aikatan hajji suna hawan arfa ko kuma kuna azumin ranar arfa to tun daga ranar arfa wayewar garin ranar arfa kun ji cewa yau za a hawa arfa a makka a ainihin wato haram to shikenan ku kuma sai ku tahi da kabbar bari ina fata an fahimta ga azumi ga kabbar bari an gane ko ila asri akimi akhiri ayyamit tashriq ba za a yanke waɗannan kabbar bari ba har zuwa ƙarshen kwanakin yanyanan nama in ji Hausawa shine ayyamut tashriq shine kwana uku bayan ranar sallah ina fata an fahimta kwana ukun bayan sallah to za a ci gaba da wannan kabbarbari har zuwa waɗannan kwanaki su ƙare kun gane magana da kyau ku waɗannan su ne hukuncin kabbarbari a sallar menene sallar layya an gane sahha zalika an aliyin malam abdul azim albadawi yace wannan magana da muka faɗa ta tabbata ingantacciya daga aliyu wa ibn abbas daga abdullahi dan abbas wabin mas'ud da kuma abdullahi dan mas'udu duka sun tabbatar da wannan magana cewa haka annabi ya bayyana cewa ranar kabbarbarin ranar sallar lahiya ana fara su daga ranar arfa har zuwa kwanaki uku bayan sallah ina fata an gane sai malam ya sauke nan ba ɗaya a ƙasa ka je ka can ƙasa ya ce rawahu an ali ibnu abi shaybata ya samu wannan ruwaya cewa an samu daga Aliyu da Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Mas'ud cewa haka annabi ke yi yace wannan an samu ta daga Ab- Aliyu ibnu Abi Shayba Aliyu dan Abi Shayba Allah ya masa rahama a mujalladi na biyu shafi na 165 min tariqaini ta hanyoyi guda biyu shi Ali ibnu Abi Shayba ya ainihin wato ya kawo ta ahaduha ahaduhuma jayyidun hanya ɗaya hanya ce jayyida mai kyawu wa min hazal wajihi da kuma ta wannan fuska rawahul baihaqi imamul baihaqi ya fitar da shi ma tasa a mujalladi na uku shafi na 314 thumma rawa mithlahu an ibn abbas sannan ya sake rawaito kwatan kwacinta daga abdullahi dan abbas wa sanaduhu sahihun rawahul hakim ita ruwayar Abdullahi dan Abbas gangane da waccar magana da muka faɗa isnadinta ingantacce ne al-Imam al-Hakim ne saburi ya fitar da ita a cikin al-Mustadrak ala sahihaini ina fata an fahimta mujalladi na ɗaya shafi na 300 ina fata an fahimci magana sannan wa anhu wa an ibn mas'ud mithlahu ya rawaito daga gurinsa daga Abdullahi dan Mas'ud kwatankwacinsa sai ya ce inzuril irwa ka duba littafin irwa'ul ghalil fi takhrij ahadith manar sabil na Muhammad Nasiruddin Albani alaihi rahmatullahi almutatabi'a shi kuma a mujalladi na uku shafi na 125 ina fata an gane kaga dai bincike ya nuna wannan ruwaya cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato yakan yi takabbar bari tun daga ranar sallar layya har zuwa bayan kwana uku da sallar layya wannan magana ingantacciya ne domin ga sahabban da suka rawaito ta ina fata an gane an gane magana da kyau ko tun daga ranar arfa sorry tun daga ranar arfa har zuwa ranar kwana uku bayan sallah ina fata an gane to wannan shine wa amma sigatu takbiri amma sigar kabbar barin fal amru biha wasi'un yin umarni da yin kabbar barin abu ne mai fadi an fadada an yalwata an bada dama wa qad sabata tashfi'ut takbir ya tabbata idan aka zo za a yi kabbar barin karka ce Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamd a'a sai dai ka ce Allahu akbar Allahu akbar shine tashbih wato yin kabbar barin su zama kwaya nawa kwaya biyu ina fata an fahimta to shine yace wannan ya tabbata daga ina yace daga Ali bin Mas'ud radiyallahu anhu daga Abdullahi dan Mas'ud cewa kabbar barin ana a tashfi'in su annahu kana yukabbiru ayyamat tashrik cewa Abdullahi dan Mas'ud yana yin kabbar bari a ranakun yanyana yana cewa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd na fata an fahimta الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد نفت أم فهمت to Abdullahi dan Mas'ud wannan ruwayar sa ne haka yake yin kabbar barin sa a ranar ainihin wato tun daga ranar Arfa har zuwa ranar abin nan kwana uku bayan wannan wannan magana akhrajahu ibnu abi shayba ali ibnu abi shayba Allah ya masa rahama shi ya fitar da ita a mujalladi na biyu shafi na 167 wa isnaduhu sahihun kuma isnadin wannan magana cewa Abdullahi dan Mas'udu haka yake kabbar bari haka ya rawaito mana ingantacciyar magana ce walakinahu zakarahu fi makanin akhara sai dai ya ambaci wannan ruwaya a wani guri daban bisanadi nafsihi da wannan sanadin wannan isnadin cewa daga Abdullahi dan Mas'ud din amma kuma bi tathlithi takbiri idan a ruwayar wannan wacce yazo da ita daga wani guri shi kuma yazo da ruwaya cewa kabbar barin farko din nan maimakon guda biyu guda nawa za a yi guda uku kun gane magana ma'ana isnadin duka ɗaya ne amma kuma matanin ruwayar sai ya bambanta isnadin mazajen da suka rawaito kuma daga Abdullahi dan Mas'udu duka ɗaya ne sai dai a ɗayar waya ta farko da muka faɗa shine kace Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd ina fata an fahimta kaga kai kabbar bari guda biyu a farko to a ɗayar wayar kuma sai kace Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد kakai kabbar bari guda nawa a farko guda uku duk sun tabbata daga annabi Muhammadu na fata an fahimci magana to duk wanda ka dauka duka ya tabbata daga Abdullahi dan Mas'ud duka aka rawaito wannan cewa haka ake yi ina fata an gane to shine yake cewa a bi tafrithi takbiri ana so a mayar da kabbar barin guda uku to wasu malamai suka ce hatta kabbarbarin ƙarshe ma da za ka yi su ma guda uku ake so ka mai da su ma'ana ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd ka kabbarbarin ƙarshe su ma sun koma guda nawa guda uku kamar yadda wancan kabbarbarinta na farko guda biyu na ƙarshen ma guda nawa guda biyu to wannan ma aka ce ka yi haka wasu malamai suka faɗi haka amma a ruwayar yadda ya zo a nan kabbarbarin farko guda uku na ƙarshe guda biyu waccan kuma kabbarbarin farko guda biyu na ƙarshe ma guda nawa Allah ya samu dace wa kadhalika rawahu al-baihaqi hakanan wannan magana Imam al-baihaqi ya fitar da ita a cikin ainihin wato littafin sa mujalladi na uku shafi na 315 an yahya bin sa'idin عن الحكم وهو ابن فروح أبو بكاري يا رويتوتا دقا يحيى بن سعيد دقا الحكم الحكم دن يتي وهو ابن فروح شيني ابن فروح أبو بكار شيني سيكتي الحكم ابن فروح أبو بكار نا فاتا أم فهمتا to ya samu daga wannan an ikrimata daga ikrimatu an ibn abbas galibi dama zaka ji daga an ce maka daga ikrimatu to zaka ji an ce daga abdullahi dan waye to saboda hi ikrimatu dalibin abdullahi dan abbas ne yasa yawanci daga kaji daga ikrima to zaka ji cewa daga abdullahi dan abbas saboda ikrimatu ya ya mannu da abdullahi dan abbas ɗalibinsa ne na kusa don haka galibin ruwayoyinsa daga gurin babban malaminsa abdullahi ɗan abbas yake yi ina fata an fahimta kamar yadda idan ka ji an ce daga nafi'u to za ka ji an ce daga abdullahi ɗan waye ɗan umar saboda nafi'u maula abdullahi ɗan umar ne yantaccen bawansa ne kuma ɗalibinsa ne na kusa da shi saboda haka malamai ma suka ce silsilatu zahabiyya cin ɗin zinare cin ɗin da adonsa da ƙimarsa da martabarsa ya kai a ce cin ne na zinari wato isnadin da ya kai a ce isnadi kyawunsa ya kai a ce na zinari shine a ce daga nafi'u daga abdullahi dan umar daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam wannan isnadin a cikin muwatta in kana neman isnadin da ya fi kowanne kyau da inganci to in ka samu wannan ka gama to haka daga kaji daga ikrimatu to zaka ji daga abdullahi dan abbas saboda ɗalibinsa ne kuma ya kusance shi jama'a kun gane maganar da ke ko Allah ya shiryar da mu to shine yake cewa an ikrima daga ikrima an ibn abbas daga abdullahi dan abbas bi taslisi takbiri kaga shi ma ya kawo shi da da mai da kabbara guda nawa guda uku wa sanaduhu sahihun aidan yace kuma sanadin wannan magana ta ikrima daga abdullahi dan abbas ita ma ingantacciya ce har ilau amma in kana son karin bayani ga nan ba biyu nan ya sauke yace duba irwaul ghalili fi takriji ahadisi manarin sabil mujalladi na uku shafi na ɗari da ashirin da biyar Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu da su a aljannar firdausi jama'a da wannan muka gama bayani dangane da yadda ake sallar idi kabbarbarinta na raka'ar farko kabbarbarinta na raka'a biyu yadda ake yin huɗuba bayan an yi sallah yadda ake tafiya yadda ake dawowa umarni da sanya kyawawan tufafi yayin zuwa yin kabbarbari ranar ranar wannan idi din a lokacin da za a je da lokacin da za a dawo ita na ranar sallar layya muka ce kwana uku bayan sallah na ranar sallar idi kuma daga an dawo daga sallar idi an yanki ku lura da wannan idan dai aka ce sallah kabbarbari na ranar sallar abin nan abin nan idin karamar sallah ne kana dawowa daga idi ta kare an gane maganar da kyau ko mun yi bayani a baya sati da ya wuce amma na ranar sallar layya ita ne ake so sai bayan menene kwana uku an gane maganar da kyau ko Allah ya shiryar da mu ya amfanar da mu da abubuwan da muka ji kusakurai da muka tafka cikin bayanai Allah ya yafe mana Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu kai tsaye salatul khawf ko babu salatul khawfi babi zai magana akan sallar tsoro sallar firgici sallar tashin hankali Allah ka tsare mu daga tashin hankali yawanci ana hukunta wannan sallah da sallar tsoro ana nufin sallah idan ana halin yaki to amma malamai suka ce idan abu ya zo shubuhul qital ko shubuhul har ko hurub to shi ma ana iya sallar tsoro idan ta kama sai dai kawai malamai suka ce ya danganta yanayin tsoron yanayin yadda za a yi sallar idan tsoron ya kai tsoro to za mu ji yadda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yake yin sallah tare da sahabbai shi yasa sallar ta zo daga annabi ma kusan siga uku ne kala kusan guda uku aka rawaito daga manzon Allah wasu ma malamai suka ce ta wuce haka a gane amma idan tsoron bai kai tsoro ba to babu laifi a sa wasu suna gadin wasu wasu kuma suna menene suna sallah kamar ko na corona kamar na boko haram da suke dauki daidai ina fata an fahimta da sauran abubuwa da suka faru da mu a baya to amma dai duka duka zamu ji dai bayanai daga malamai kuma zamu ji bayanai daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya shirye da mu qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace to wannan shine addini jama'a addinu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwihi mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan bainar rasuli wa bain ra'ayi faqihi na fata an fahimta yawwa idan zaka yi addini kayi abin da Allah yace da farko aji Allah ya ce annabi ya ce duk abin da ba Allah ya ce annabi ya ce matukar addini ne to wannan hauragiyar banza kenan hayaniya da bankaura jama'a amma in dai addinin ne na musulunci to daga za ka yi magana ka ce Allah ya ce kaza in za ka yi magana ka ce manzan Allah ya ce kaza to duk wanda ya zama musulmin arziki ne zai saurare ka kuma zai fahimce ka domin ba ra'ayin kanka kake faɗa ba ina fata an fahimci magana amma daga lokacin da za ka yi magana kan addini sai aka ji laukana kaza lalazim al'amru an ya kuna kaza wa kaza wa kaza wa kaza wa kaza to za a yanka ma kazar wahala kenan yau wato ka gudu ka ji ko malam albani ce in ka ji ana maka wannan laukaniyat din to ka gudu ba gurin zama bane nan gurin Allah shirye da mu qala Allah ta'ala Allah yace wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakun ko menene amma anan yazo yazo yazo da kuskure faltakun da'ifatun ne to amma anan sai zo min faltakum haka ne ko haka haka aya take barista faltakum da'ifatun ne ba faltakun ba ko to masha Allah wa idza kunta fihim idan ka kasance a cikin su fa aqamta lahumus salah Allah ya ce ka tsayar musu da sallah wato ana bawa annabi umarni cewa ma damar yana cikin sahabbansa to ya tsayar musu da menene da sallah ma'ana in ana cikin zaman lafiya babu tashin hankali hafizu ala salawati was salatul wusta sai ce me wa qumu lillahi qanitina ku tsayu ga Allah kuna masu kankan da kai wannan ana zaune lafiya kenan to shine yake cewa a idan ka kasance a cikin su fa aqamta lahumus sala ka tsayar musu da sallah sai ce faltaqum qa'ifatun minhum ma'aka a samu wasu mutane su yi sallah tare da kai wannan maganar malam na rantsi da Allah sai an ma fashin baki da gaske sannan ka gane wal ya'khudhu aslihatahum su riƙi wato kayan yaƙinsu da kayan faɗansu shi ne asali hatahun asali hatahun kar su zauna wai don za su yi sallah mutum ya ajiye bindigarsa a nan ko ya ajiye takobinsa a nan a'a Allah ya ce kafirai suna nufi ne daga in kun ɗan gafala fa yamiluna alaikum mailatan wahida su yi muku kwaf ɗaya gaba ɗaya sai su gama da ku don haka kana ruku'u bindigar kana saiti a hannunka takobinka addarka wukarka ina fata an fahimta shine wal ya'khudhu aslit aslihatahum su rike makamansu a hannunsu fa idza sajadu idan waɗanda suke bayanka suka yi sujuda falyakunu min wara'ikum to su dawo a bayanku bayan sun yi sujuda sai su dawo baya ba za ka gane maganar ba kawai ka ji ni kawai yadda aya ta zo haka nake fassara ta zan yi bayani daga ƙarshe ina fata an fahimta wal ta'ati ta'ifatun ukhra sai wasu kuma jama'a su zo bayan wanda suka yi sujuda a bayanka wanda suke daga kai sai su kun yi sujuda tare da su raka'ar farko to shikenan idan aka yi sujuda aka dago za a tafi raka'a ta biyu to su su tsaya a tsaye su yo baya na bayansu su kuma su yi gaba su koma su ne suke bayanka wannan fareti kenan jama'a an gane maganar da ke ko daga nan wallahi waɗannan turawan banzan suka ɗauko fareti duk annabi ne ya koya mana waɗannan abubuwa duk musulunci ne karantar da mu za ka zo ka ji sai an fara kwatanta sallar domin sai mun yi practicalizing ɗin sallar sannan za ka gane wannan magana wal ta'ati ta'ifatun ukhra sai waɗannan mutane daban sai su zo lam yusallu basi sallah tare da kai ba ɗazu falyusallu ma aka so ma hesi sallah tare da kai ina fata an fahimci magana wal ya'khudhu hizrahum su ma su higa taitayin su kada su ce za su sakaci sakaci da makaman da ke hannunsu da kuma makiyan da suke kewaye da da su wa aslihatahum kuma sannan su taka tsantsan da menene da ainihin wato abin da ya shafi kayan faɗansu da takubansu da bindigoginsu al'aya suratul nisa aya ta ɗari da ainihin wato kwaya biyu ina fata an fahimta bai kawo ayar har karshe ba ya kawo iya muhallin shahidin da yake so ya kawo mana ne kuma mu ma anan zamu tsaya to wannan ayar abin da take nufi jama'a wannan na daga cikin babu yadda za ka yi ka fahimci alqur'ani billahi allazi la ilaha illa huwa sai ka hada da sunnar manzon Allah yanzu idan an bar ma wannan ayar a haka dan Allah mai ka fahimta a wanda ya fahimta ya daga mun hannu kawai cewa aka yi wa iza kunta fihim in kana cikin su fa aqamta lahumus sala ka tsayar musu da sallah kai dai ji wannan yaran da hausar ka aka faɗa kuma ka ji me aka faɗa amma wallahi baka gane me ake nufi ba ko ba haka bane faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka wasu mutane su tsaya tare da kai ina fata an fahimta su yi sallah tare da kai wal ya'khudhu aslihatahum amma su kula da menene makamansu fa'iza sajadu idan suka yi sujjada ina fata an gane fal ya kunu min wara'ikum to su dawo baya bayan sun gama sujjada kaga har yanzu baka gane me ake nufi ba to sun yi sujjada su dawo baya to ya abin yake ina fata an fahimta wal ya'ti ta'ifatun ukhra sai wasu waɗanda suke na baya kuma su zo daban su kuma lam yusallu wanda dazu ba su yi sallah tare da kai ba fal yusallu ma aka so kuma su yi sallah tare da kai to ya abin haka waɗannan an ce in su zira su koma baya waɗannan an ce waɗanda su ba su yi sallah tare da kai ba su zo su kuma su yi sallah tare da kai to ya abin zai kasance dan Allah idan kai sahibul qur'ani ne zalla in aka barka da wannan ayar ya zaka fassara ta san zuciya kawai zai shigo da laukaniya din da ake magana ina fata fahimci magana fal yusallu su yi sallah tare da kai ma aka walyakhudhu hizrahum wa aslihatahum su ma su higa taitayin su kuma su rike makaman su to bari mu ji daga inda zaka fara gane wannan magana to ga magana da malam Abdul Azim Al-Badawi shi ma da ya kawo wannan ayar kawai sai ya shiru da bakin sa dan ba wani bayani da zaka yi mutum zai da zai gane sai dai ka kawo tsugar yadda aka yi sallar to daga nan ne fassara ayar za ta fito maka sai malam yace sifatuha yaya ake sallar sallar tsoro قال الخطابي الإمام أبو سليمان الخطابي أتكم معالم السنن الله يمسى رحمة يحدى مدك أجنة الفردوسي أنغانا مغانا دكيوكو كوكما أتكم شرح مسلم أما دي أصل مغانا تنا أتكم معالم السنن يتي صلاة الخوف أنواع إتصل الصورون أكا دون أكاني صلى النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة النبي صلى الله عليه وسلم ياي ومتاني ونن صلى أتكم رانكو دبن دبن نا فاتا أم فهمتا ranaku daban-daban nau'uka daban-daban ranaku daban-daban nau'uka daban-daban wa ashkalin eh mutabayina da kuma shakali yanayi tsari wanda yake daban-daban shi ma ya taharra fi kulliha ma huwa ahwatu lis-salati abin da yasa annabi ya sallan nan daban-daban kala-kala daban-daban yana neman abin da duk ya fi cancanta wajen a yi wa mutane sallar cikin sauƙi ba tare da sun sha wahala ba kuma wannan bai ba da fa'ida ga maƙiya su far musu su yi musu kwaf ɗaya ba ina fata an fahimci magana yanzu ba kwa ga 'yan boko haram sai in sun tabbatar an shiga masallaci da asuba liman ya yi raka'ar farko kafin ya tahi ya tafi ta biyu sai su dasa muku ban ba haka suke yi ba to annabi sallallahu alaihi wasallama tuni ya koyar da idan irin an shiga irin wannan yanayi da irin wannan hali na tsoro ya ya kamata sallar ta zama ta yadda zai zamanto makiya ba su samu dama da za su hare ku sai muku kwaf ɗaya ba ina fata an gane to wannan shine to shine yake cewa a yana neman ya za a yi ya zama ya yi sallar a bisa tsarin da ya dace da ita ba tare da an wahalar da mutane kuma an samu matsala na abokan gaba ba wa ablagu fil hirasati kuma wannan sallar ta kai makura wajen tsaro da gadin al'ummar musulmi shine alhirasa fa hiya alaktilafi suwariha don haka ita wannan sallah ta tsoro a bisa yanayin wato surorinta da yanayinta gaba ɗaya muttafiqatul ma'ana amma kuma sun haɗu a wajen ma'ana wato ita sallar idan ka ji ta kowace sigarta daban amma ma'anar yinta a wannan shine kawai a samar da menene tsaro wa al'ummar musulmi kada a sutar da wani kar kuma a bari makiyasi wa mutane far su zo su hallaka su ina fata an gane sai ce intaha kalamuhu rahimahullahu maganarsa ta zo ƙarshe a nan shi imamu abu suleiman al-khattabi a a cikin sharhu muslim na al-imam an-nawawi mujalladi na shida shafi na ɗari ɗaya da ashirin da shida ina fata an gane to bari ka ji sai kawo hadisan da suka nuna sigar yadda sallar take yanzu kaga ya bayyana mana sallan nan nau'i nau'i ce sannan kuma annabi ya yi ta lokuta daban-daban kuma manufar annabi na yin ta nau'i nau'i da kuma lokuta daban-daban don ya nuna mana kawai gwargwadon halin da al'umma ta tsinci kanta gwargwadon yadda za ta yi wannan sallah idan halin tsoron ya kai tsoro to ga yadda za a yi in kuma tsoron sama-sama ne ga yadda za a yi in tsoron tsakiya ne ga yadda za a yi ina fata an gane sai ta an ibn umar qala salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatul khawfi bi ihda at-ta'ifatayn raka'atan والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة تا أمباره هو عند رجون سمينيكي daga Abdullahi dan Umar Allah ya hada mu da Abdullahi dan Umar a Jannatul Firdausi yace sallah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatul khawfi annabi yayi sallar tsoro bi ihda ta'ifataini da ɗaya daga cikin bangarori mutane guda biyu mutane ne sai annabi ya kasafta su biyu ina fata an fahimta sai yayi raka'a ɗaya da mutanen farko wa ta'ifatul ukhra muwajihatul adu su kuma sauran mutane na biyun su kuma ba sallar suke ba suna fuskantar suwaye abokan gaba ma'ana kowa ya kukin ɗin bindigarsa yana kallon ta ina za a kawo hari waɗannan kuma sun yi raka'a ɗaya tare da wane ne da manzon Allah thumman sarafu da suka yi sallah da annabi raka'a ɗaya su na farko sai suka ja da baya shine thumman sarafu wa qamu fi maqami ashabihim inda waɗancan da ba a yi sallah da su raka'a ɗayan nan ba suke su kuma he suka tsaya a gurin ina fata kun gane muqbilina alal adu suna fuskantar makiya ina fata kun fahimci magana wa jaa ulaika waɗancan waɗanda ba su yi sallah ba sai suka zo thumma salla bihim annabi sallallahu alaihi wasallam raka'a shi ma su ma sai annabi ya musu raka'a nawa raka'a ɗaya kaga kowanne ya samu raka'a nawa nawa da manzon Allah raka'a ɗaya dama kuma sallar tsoro yadda ta tafiya take ita ma raka'a nawa ne biyu thumma sallama annabi sallallahu alaihi wasallam to shi annabi ya gama nawa ya gama biyunsa yayi raka'a ɗaya da waɗancan yayi raka'a ɗaya da waɗannan dan haka shi ta ya gama ta ko sai ya sallame thumma qada haula'i raka'atan wa haula'i raka'a sai waɗancan suka cika raka'a ɗaya waɗannan ma suka cika raka'a ɗaya to ba za ka gane yadda abin yake ba sai an kwatanta maka eh babin practical kuma ya zo eh babin practical ya zo jama'a na na oke wannan zai zo kuwa babin practical ya zo jama'a malam buba tashi yawwa am ina son mutum shida da liman na bakwai ni zan koma gefe ne zan faɗi yadda liman ɗin zai yi da mamun za su yi ba ni zan ja sallar ba ina fata an gane ina malam buba kai ne limamin dama taso a baban noya da taso malam yusuf taso malam usman taso ko da yake kana kula da wannan ku to dan zauna kai ta ta taso kai dan amma da zai yi wuda dan kudan ja baya mana jama'a da ɗan kayayyakin ku na tarukutan ya yi yawa a ɗan janye bencin? yawa ta liman zo ka tsaya a nan to shigo prop eh Allah ya taimaki prop yawa to mutum shida nake so uku a baya uku a gaba eh wani ya zo To, to ku lura, yadda ruwaya ta zo kamar yadda muka karanta, cewa annabi sallallahu Alaihi wasallama ya yi wa mutum biyu sallah ko kala biyu sallah gungun jama'a guda biyu sahabbai ya kasafta su kashi biyu. Ya yi raka'a ɗaya da ɓangare ɗaya, ya yi raka'a ɗaya da ɓangare ɗaya sannan kowanne ɓangare ya cika ta sallarsa, haka ne ko? To, ku yi alamun ku na baya kamar alamun kuna rike da bindiga kuna kallon gaban ku nan alamu za ku nuna a'a nan dai nan dai ku kalli gabar ai makiyan suna nan suna gabar so idan misali ai ku gane idan misali ana ruku'u tare ana sujjada tare me kuke tsammani idan dukkan ku ya je ƙasa kun yi sujuda kaga he su taho da gudu he su far muku shine dama hikimar wasu su tsaya wasu kuma ai sallah tare da su so liman yanzu zai tada kabbara kai liman zaka kwatanta tada kabbara zaka yi karatu na Fatiha za ka ainihin wato yi sura ka gane idan kai wannan sai kai ruku'u kai sujjada tare da sahun farko na bayanka sahun farko na baya ku za ku yi duk abin da liman yayi za ku yi idan liman yayi raka'ar farko ba shi zai miƙe ba to ku sai ku ja baya sai na gaba su kuma su yo gaba na fata an fahimci magana idan suka yo gaba sai liman ya ƙarasa raka'a ɗaya tare da su ba shi liman ya gama raka'a biyunsa ba to ku na gaba sai ku sake miƙewa ku ƙaraso raka'ar ku guda ɗaya na baya suna tsaye idan kun gama kuka sallame sai ku ja baya sai ku miƙe tsaye ku riƙe bindigogi su kuma waɗannan he su yiwo gaba he su ƙarasa raka'ar su ban ji kun yi kabbara ba aka rafa yawa to wannan shine karatun annabi ai sai da kabbara ai eh to liman kai kabbara to na gaba ku yi kabbara ku ba za ku yi ba eh za ku yi kabbara za ku yi kabbara an shiga sallah tare da ku kenan amma ba za ku yi ruku'u da sujjada ba ku yi kabbara to amma kuma kuna fuskantar makiya ba sallar ce a gaban ku ba ku tukunna yawwa to kai ruku'u yawwa an lura yawwa to dago an lura to je ka sujjada an lura to dago daga sujjada dago kuma ku dago adalla to koma an lura adalla to dago daga sujjada to ku miƙe to ku yi baya a'a kar ku juya ku yi baya kawai ku kuma ku yi gaba to ku kuma kun shiga sallah to ku kuma ku yi redin makiya yawwa an gane ko to liman kai kai ruku'u an lura kaga waɗannan suna kula su kuma da makiya ko to ku dago sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd an gane ko yawa to tafi sujjada yawa to dago daga sujjada aha to je ka aha to dago zauna to zauna to idan yayi sallama tun da raka'a ɗaya kuka yi ba za ku yi sallama ba liman idan ya gama sallama ba wanda zai sallama a cikin ku sai ku tashi sai ku ƙara sau raka'a ɗayan ku sai ku zauna ku yi sallama waɗannan suna jira sannan sai ku yi baya sai ku yi saitin makiya su kuma sai su yi gaba sai su ƙara raka'a ɗayan su yawa masha Allah kowa nasu zai yi a to ayin aka ce su yi sujjada tare kuma su ai an koma gidan jiya akara makallahu ai dole haka za su tsaya ai su ne yanzu masu kula da makiya kai liman ka gama naka in so samu ne kama ka ɗau bindiga ka yi kalli gabar yawwa yawwa ku sallame tun dare kwatantawa ne kawai ake yi to shikenan to ku yi baya ku rike makamai ko kuma ku yi gaba yawwa to ku kuma ku yi saitin makamai kun fahimci maganar da kyau ko yanzu dan Allah in ba annabi ba zai koya maka wannan don Allah eh in ba annabi ba zai koya ma wannan eh Masha Allah, Prof. Prof har ya kai ta. Prof har ya kai tasa. To masha Allah. To kaga kowa sai ya miƙe kuma sai ya sake ɗaukar bindiga. To idan za a yi sallah irin wannan, to babu wani wani wani makiyi da zai zo ya hare ku ko ba haka bane saboda ya san a ankara kuke wasu bangaren ku suna ibada wasu bangaren ku kuma suna kula da wanda zai haro ku an gane magana da kyau ko to wannan shine siga ta farko idan akwai lokaci he mu je siga ta biyu akwai siga ta biyu na san dai ko yanzu aka tare ka aka ce yi mana sallar tsoro ai zaka kwatanta ai ko yawwa to wannan shine bayanin yawwa to za mu je siga ta biyu akwai lokaci na ba lokaci taura minti nawa ka ida ba lokaci gaskiya mu yi hakuri sai rana ito sai mu karanta hadisin gaba hadisai guda guda biyu ne suka saura mana kowanne hadisi guda ɗaya yana ɗauke da sigar yadda za a yi za a yi kowace siga ina fata an gane to saboda haka in mun zo sati mai zuwa za mu karanta hadisi na gaba sai kuma mu yi practical ɗin irin sigar da ya zo da ita tunda akwai lokaci a sati mai zuwa sai mu karanta hadisi na biyu shi ma sai mu gabatar da irin sigar da ya koyar da ita amma dai akalla yanzu mun tahi da siga kwaya daya daga cikin sigogi na sallar tsoro ina fata an gane to wannan shine Allah madaukakin sarki ya datar da mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure ko tuntuman harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana hadha huwa ma indana billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh